الله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan masallacin da kashin tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul sajada yau rana ta talata sha shida da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 26 da wata na uku shekara ta 2024 ta miladiyya na annabi isa alaihi salatu wasalam يقول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم Allah ce ka gaya musu ka ce mala'ikan mutuwa wanda aka jibinta mashi al'amarin karɓar ranku to shi yake karɓar ranku sun mai larabikun turja'un sannan kuma za a dawo da ku zuwa ga ubangijinku Allah ta'ala idan muka diba a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta karɓar rai gaba mala'ikan mutuwa a wata aya kuma sai ke cewa hata idan ja'atu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun kace tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun yace manzannin ma'ana mala'ikanmu suna karɓar ransa idan lokaci yayi ba sa sakaci kaga anan sai aka dangana karɓar rai ga mala'ikai da yawa can wani wuri kuma ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rai idan lokacin mutuwar rai yayi kenan yanzu anan mutuwa an dangana ta da Allah kai tsaye a wannan aya waccan aya kuma an dangana ta ga mala'ikai da yawa a wannan aya da muke ciki ta yau ita kuma an dangana ta ga mala'ikan mutuwa to duk gaba ɗaya wa'innan babu cin karo da juna domin idan mala'ikan mutuwa ya karɓi rai wasa shi karɓa Allah karɓi kenan Allah karɓi ransa idan mala'ikan mutu aka ce sun karɓi rai wasan sun karɓa Allah ne sau da aka ce nan duk gaba ɗaya wa'innan ayoyi suna magana akan abu ɗaya ne Allah shi ke karɓar ran mutu kenan duk wanda ka ga ya mutu to al'ajalin da Allah ya rubuta masa ya yi Allah ya karɓi ransa ko da wani irin sababi to sai dai wannan bayyanawa idan mutum ya kashe mutum a cewa da shi ya kashe shi kaga Allah ya kaddara kuma lokacin yayi to amma wanda ya zama sababi shi da sababi ya dangana wannan mutuwa ta wannan gare shi kuma a mishi hukunci akan wannan mutum da ya kashe saboda shi yasa kiran dole ne mutum sai ya tsaya ya nutsu zai kalli ya fahimci nassi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai Allah ta'ala ke cewa walau tara da zaka gani idil mujrimuna nakisu ru'usihim lokacin da mujrimai idan aka ce mujirmai masu laifi shi ko laifi yana fara daga babban laifi shine hada Allah da wani sannan masu manyan laifi masu kisa ka masu aikata kaba'ir zunub to lokacin da za ka ga mujirmai sun zo gobe kiyama na ki su usir inda rabbi sun sadda kansu a gaban ubangijinsu Allah ta'ala mutum ya san ya yi laifuffuka masu yawa ya saba wa Allah kaza haramu ne duk ya aikata to ya zo gaban Allah ta'ala a nan sai sadda kai kasa saboda mai kumya shi yasa mutum zai ji kumya a gaban Allah ta'ala mujirmi sai sadda kai kasa idan suka sadda kan kasa sai su ce rabbana absarna Allah mun gani idan duk wani abubuwa wanda da ake ba su labari yarda ba yanzu sun yarda بسم الله والحمد لله والصلاة كلام.
والسلام على رسول الله Allah mun gani mun kuma ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yanzu abin da muke so Allah farji ina na'amarsa Allah ka dawo da mu duniya mu yi aiki da gari kaga a nan duniya cikin zaman lafiya aka da mutum ya aikata aiki na alkhairi amma yanzu ba zai yi ba ya abin da ya ga dama yanzu an zo kiyama ya ga sakamako ya ce Allah mun ji mun gani mun yarda yanzu na abu haka yake saboda ka Allah mai dawo duniya mu ma za mu yi aiki da gari inna muqinun suke mun yaqini yanzu ba mu da shakku to sai dai wannan da'awa ce ba san wa za ta yi karbuwa ba domin idan mutum zai aikata alkhairi a duniya zai aikata idan aka ce kiyama ta ba a dawo ba ina ga ko a nan duniya yanzu misali mutum sai aka zo jaraba sai abin da ya gana ba sai da aka yi jaraba ya faɗi ce a zo a sake wani jaraba sau da haka wannan bbc da aka yi ko wani baka da aka yi gaskiya mun yi sakaci a sake yi wata za mu yi kokari mai aiki ka ko kallon shi ba za a yi ba. to haka a gobe kiyama idan mutum aka zo gobe kiyama ya nemi a dawo to ba za a dawo ba sai Allah ta'ala ke cewa walau shi ina da mun so da Allah ta'ala ya so yace la'atai na kullu nafsin hudaha da kowace rai da mun ba ta shirya in Allah ya so duk duniya kowa shirya kowa zai shirya to sai da hikimar Allah da ta hukunta hakan din ba Allah ta'ala cikin hikimarsa ya kaddara akwai wanda suka dace da shirya Allah bai shirya da su akwai wanda Allah ya ga sun dace kadai da a bar su akan bata su bata ko za a bar su akan bata kuma hakan din adalci ne na Allah domin hikima ce wanda ta wuce tunaninka ta wuce hankalinka ba za ka san wai menene sirrin da ya sa wane shiri wane bai shiri ba menene shirin da eh, sirrin da ya sa aka ba wane shirya wane aka ba shi bata ilimi ne wanda ya fi karfinka ba ka sani ba amma da ka sani kai mara ba za ka sha ba amma shi Allah ya sani ya yi wasu bayi ya shiryar da su wasu bayi ya bar su akan bata shi yasa lokacin da aka yi tantamna tsakanin wani bawan Allah da ya fahimci alkur'ani da sunna da wani bawan Allah shi kuma wanda yake kan akida ta bid'a da bata sai wannan mutum sai yake faɗar kalma wanda zahirin ta kalma ce mai kyau amma ba kowa zai iya gane ba shi yasa mutum akidar mutum take sa a saman washi in mai kyakkyawan akida waɗo na abu ko da ma masa'i to shi wannan da ke ya san akidar shi sai ya gano manufarsa sai ya ce alhamdulillahi lalzi talazzaha an alfasha ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ya tsarkaka kan duk wani abu marasa yanzu wannan kalma tana da kyau kuma ta da kyau a zahiri tana da kyau amma shi ba gaskiya ke ne ba ya ce kalimatu haq wuri da biya ba ta ya ce wannan kalma ce ta gaskiya amma wanda ya faɗe ta ba gaskiya ke ne ba ƙarya ke ne kada yana faɗin haka sai ya gano shi abin da yake nufi anan shi iya da aqida duk wani abin da yake marasa kyau wai ba Allah ya kaddara shi ba shi sai faɗi wannan abu saboda haka iya faɗin wannan da ya mishi wannan amsa da ya gano ya gano shi kuma yanzu sai aka shiga jeba sai ce to shikenan yanzu kenan yace kai kana ga yanzu cewar idan ubangiji ya kiraye ne zuwa shirya shirya ai abu ne mai kyau ko yace kuma bai kaddara mashi riyar sau da aka sai na bata shi ya kyauta ta mulko bai kyauta ta mulko sai ce idan shirya ta aka ce ya kira ka zuwa ita kuma ya hana maka ya su bai kyauta maka ita amma in shirya ta shi ce ita to mai amshi yana ba da gawa ga wanda ya so yanzu misali muna zana cikin masallacin da kana da shiga guda aljihunka kaje zo za ka kyauta da ita kawai sai ka diba wani a cikin masallacin da ka ba mu laifi mai kama kawai ta wane ce kuma ka ba wa wanda ka so to shirya ta wane ce idan ya bada ta ga wanda ya so akwai wani abu kan wani abu da abu yabi yana bada ga wanda ya so sau da aka kaga kenan ya kure zai shirya gyari ta saboda haka Allah da ya so kowa sai shirye da shi amma hikima ta Allah ba ta kuma shaka din ba shi yasa Allah ta'ala daman gida biyu yayi yayi gida na aljanna yayi gida na wuta kuma ya ɗau alƙawari kowanne sai ya cika shi sauraka ita wuta akwai mutanenta ita ma aljanna akwai nata wanda Allah ta'ala ya rubuta nan aljanna ne to sai ya yi aiki da zai je aljanna yanzu misali akwai mutanen da za a yi su a gaba kuma Allah ya rubuta yan aljanna ne za su zo su kuma za su yi aiki da yan aljanna ko za su je aljanna akwai mutanen da a gaba za su zo su Allah ya rubuta yan wuta ne cikin hikimarsa kuma wallahi ilimin wani bai yiwuwa ka iya sanar wani ilimi kuma za su zo duniyar kuma za su yi aiki yan wuta kuma za su je wutar shi yasa aka ce duk wanda ya ga Allah ta'ala ya shirya da shi ya dora shi akan hanya ta gaskiya yawa Allah godiya domin kyauta ce ta Allah ba da gare ka bane ai ba ka ga kanka bai da ka tsinci kanka ka iya haka ka saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wataala kan haka sai Allah ta'ala ce walakin sai dai haqqal qawlu minni kalma ta tabbata ta wajaba daga wajena wannan kalma ita ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya rantsuwa ce lalle sai na cika wutar jahannam daga aljannai da mutane gaba da kenan wutar jahannam sai Allah ya cika ta za a zo a yi ta kama ta mutane ana zuwa to haka ne ita ma aljanna kuma Allah zai cika ta wato abun mamaki Allah cikin hikimarsa da ikonsa da ƙarfin faɗin abin da yake da ikonsa da ya tashi a halittar wuta sai wutar da girmanta da faɗinta da ƙarfinta da duk duniyar nan za a zuba mata kowa zai zai iya za ta iya karɓe kowa kenan wannan yake nuna cewa karka ce wuta ta cika ka ce ai akwai su fir'auna su waye sun wuce a baya su yanzu su hamana da waye duk gaba da sun wuce su za su cika wuta a'a yanzu ma akwai gurin wuta Allah kare mu kenan kadai mutum yanzu ma ya aikin shiga wuta sai samu guri Allah kare mu har yanzu wuta har a tare kiyama plus a cikin da ba kariya ba sai akwai plus har a tare kiyama da sauran plus mutanen da aka rubuta za su shiga wuta ba za su iya cika ta ba to idan aka zo gobe kiyama waɗannan mutane za a zuba su gaba ɗaya kamar da Allah ce zai zuba su gaba ɗaya ciki idan aka zuba mata a cikin cika sai su ce halin ta halimta da su ce mazid halin mazid bai ƙari kullum ana zuba mata tana ce akwai ƙari aka ce ba za ta cika ba sai Allah ya dora mata kafa wala kila ta ta'ala su ɗauki warjama sai da Allah ya rana kafa ya danna ta sai ta sa ƙara ƙak ƙak wanda za ta watsi sannan za ta duniya ta cika amma da inda mutane da za a zuwa mata ba gajiya za ta yi to ita ma aljanna sai Allah ya ta da fa'in da duk duniya da masu imanin da marasa imanin da za su su aljanna ba za ta iya cika ta ba shi sa kaga shi ita ma bata cika ba kalka ce ka guri aljanna ina ya kare annabawa sun wuce da sahabbai da bayan Allah na gari babu guri a akwai guri yau ma idan kai aikin da ake zuwa aljanna Allah zai rubuta maka aljanna ko ka shiga aljanna saboda fadin ta kuma fadin aljanna Allah ta'ala zai ba kowane dan aljanna abin da ya wuce tunaninsa amma ba za ta shiga to ya za a yi ƙarshen wanda zai zo shiga aljanna shi da kai za a bashi linkin duniya nan sau goma amma aljannar ba za ta shiga ba har yanzu ba ta cika ba al'amari ba ƙarfi ba ne ya za a yi don sai allah ya faru wata halitta ta daban a zo a zuba su allah ya alƙawarin cika ta sai a zo a zuba su ciki kenan wanda ke nuna faɗin rahama ta allah a wani hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya halitta rahama ɗari wannan rama ɗari din nan ɗaya lacce aka sauko duniya tun daga warkon duniya tashin duniya iskar da muke shaƙa wannan ma a ciki take wani abin da za ka ci a ciki yake abin da za ka sa a ciki yake kai dabba ma za ta tausaya ɗanta kar ta taka ta ɗan ɗage ƙawa kar ta taka ɗanta a cikin wani rama ɗaya ne duk wani abin da ka sani za a ji daɗi a nan duniya cikin rama ɗaya ne a har arzikin da ake tono muku a ƙasa zinariya ce isan zirebin duka cikin rama ɗayan nan ce yake amma har duniya ta ƙare a ɗaya na cikin da tara tana can ajiye amma har duniya ta ƙare wannan ɗaya ba abin da za mu ci za mu bar za mu ci abin da muka ci amma za mu bar ta kamar mu ta ƙwafa in kiyama ta yi Allah zai ɗauko wannan ɗaya ya kwaƙa ta da wacce yau me muka ci za a ɗauko ta a kwaƙa ta da gobe a tara na araba a aljanna ita a wata riwaya ma za a ɗauki duk gaba ɗaya ɗari na awa kowane ɗan aljanna sannan kowa ba shi irin wannan wallahi akwai sakamako wanda yake kyakkyawa Allah mana da shi da aiki da gari amma abinda Allah ya tanada wa bayan sa banda Allah ba wanda ya sani mu ne kadai muke ta daga ran ba a cikin duniya muke tsammanin duniya ta ce jin daɗin muka yi kuskure sai muka ce dole sai mun ji daɗi a duniya ko ta daɗi ko ta halal ko ta haram na muka yi kuskure amma ba laifi bane idan Allah ya bada da halal a ji daɗi wannan babu laifi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق يوم إذا الله يحرزك كلك يدي المبذرنس كتجي ولا أو يدا يا هلتا فأتي بأي كاتش كاي كبا بحرام بل إني على ka yi gida mai kyau ka shiga ka sa ma AC duk abin da kake so ka sa inda baka yi almubazzaranci babu da ka shiga mota ta kirki ba da hiba ne duk wani abu ka sa sutura mai kyau duka ba da hiba ne dama Allah ce hiya lil ladina amanu fil hayati dunya yace dama masu imani ya kamata su yi amfani da ita a duniya wanda imani da Allah ai ya kamata ji dadi to amma sai mu ce a ko ta ina sai mun ji dadin shine kuje ga barawo ma yake sa saboda sai ya ji dadi shi ba shi da ya ga ana hawa moto sai sai hawa moto ya ga ana cin mai dadi sai sai a ci ta hanyar sata wani ta hanyar yaudara wani hanyar munafuci to duk gaba ɗaya nan shi ne bai dace ba to Allah ya alƙawari cika wuta da mutane da aljanai da mutane gaba ɗaya idan ƴan wuta suka shiga wuta sai Allah ce musu fa zuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha yace ku ɗanɗana sakamako na ukuba irin azaba ta lahira ba irin ta duniya wannan saboda abin da kuka manta na gamuwa da ranar wannan ai wannan laifi da kuke kun manta da za ku gamu da mu a wannan rana shi yasa kamar da malami suke cewa inda Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa imma an nubiya wa ladina an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun Allah shi kaga waɗanda ba sa kaunar gamuwa da mu wa radu bil hayati suka zaɓi duniya sai aka ce duk wanda bai kaunar gamuwa da Allah ko ya faɗa ko bai faɗa ba bai zaɓa duniya duk wanda bai san gamuwa da Allah to ya zaɓa duniya domin wanda bai san gamuwa da Allah aikinsa saboda me yake saboda duniya shi me a gabansa duniya yanzu ba ga al'ummar kafirin duniya na maga su tari nan ba me ya dame su duniya kun taɓa yin suna tunanin lahira su me ya dame su kullum bajalkin su duniya babu wajen na lahira ce to sai kuma abu na gaba na biyu idan aka ce mutumin da bai kaunar gamuwa da Allah a cikin arnawa abu ne wanda yake sananne duk kafiri a zahiri an san bai kaunar gamuwa da Allah to sai dai abin mamaki a cikin musulmi akwai wanda bai san gamuwa da Allah in gane ko amma to sai dai za a cikin musulmi in arnawa ne idan ka tsare arni kace kana san gamuwa da Allah zai ce ma banda san gamuwa ina ruwan shi amma ga musulmi ne da za ka tsare bakin kwantar nan tun da sai har rana ta wada maka dole ne zuci kace kana kace kana san gamuwa da Allah zai ce maka sai na abin san gamuwa da Allah duk musulmin da ka tsare kace mashi kana san gamuwa da Allah zai ce maka ina san gamuwa da Allah kamar san annabi ne duk musulmin da kace kana san annabi zai ce maka ina son annabi to yanzu a tabbata da abinda ka faɗi gaskiya ne aiki shi yasa kenan idan musulmi zai wuce kace kana son gamuwa da Allah zai ce maka eh to amma da za a kalli aikinsa to za a hudda jama'a diya ba a tabbatar da ba sa san gamuwa da Allah yanzu idan aka samu musulmi yana shirka yanzu wannan yana san gamuwa da Allah kaga aikin shi ya karyata shi yanzu misali sai ka samu barawo da dare ya kama tan na mutane yana yanka zai fita ka tambaye shi ka ce yanzu da Allah wani aiki ana yi a gam- da- dan gamuwa da Allah ne ce ba yi ki ne zauna aiki ba na gamuwa da Allah ba ne to duk wani mai aikata barna masha giya ba in ka tsara kace yanzu wannan aiki kana son gamuwa da Allah kai ga wannan aiki sha da kina ashe anan aikin kake nuna cewa kana son gamuwa da Allah ko ba ka son gamuwa da Allah duk wanda yake son gamuwa da Allah to ya kamata a gani a kasa menene a gani a kasa a gani yana aikata alkhairi yana da tantance sharri to wannan sai mu ce wannan yana son gamuwa da Allah amma idan mu ga mutum ba ruwan shi da aikata alkhairi sharri bai goce masa sai mu ce to wannan alama ne bai san gamuwa da Allah domin irin aikin da yake ba irin na zuwa lahira ba shi yasa yanzu ka taba gani an je kwamsari ana sai da kwaya ai akwai masu sai da kwaya ko akwai unguwar da ake sai da kwaya za ka akwai gidan da na sai da kwaya ne to ai kwamsari ma gida ne me yasa mutum ya zuwa ya baza a ce sai saboda ya san ba a zuwa a sai da kwaya a can to ita ma lahira kai ma ka san wannan aiki naka ba na zuwa lahira ba shi yasa dole ki san gamuwa da Allah kyakkyawar gamuwa to aiki ne shi yasa Allah ta'ala ya cewa wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih duk wanda ke san gamuwa da Allah ya aiki na gari duk wanda bai aiki na gari ba ko ya ce na san gamuwa da Allah ya wuce ƙarya yake saboda ba aikin gamuwa da Allah bane to shine ayat ta wanda muke ciki a yau Allah ce inna nasirakum mu ma za mu manta da ku sai kafin ya shiga gidan wuta a manta da shi ba ana ne wani aka ce an manta da shi ba sai na wuta ba a'a ai aka ce an manta da mutum an san da kai ai banza da kai yanzu misali dan wuta yana cikin gidan wuta kafiri ya shekara miliyan ɗaya a cikin gidan wuta amma har yau ba ta ubu shi magana ko ta rana ɗaya ta- ta rahama ba ko a ce mai za a huta shi ko za a diba halin da yake ciki ko a ce mashi wani abu a'a ya shekara miliyan a cikin gidan wuta an ce a nan zai dawo ba ce abin da ya ji kawai kaga wannan me zai ce an manta da shi to Allah zai ce musu kudan da labi ma da situ ne da a yau kuma za inna nasira wa zuku azabal khuldi kudan da azaba ta dawwama wanda ba a wuta ba kuntum ta amalu saboda abin da kuke aikata shi yasa dole ne wallahi yan uwa dole ne mutum ya taka tsantsan a nan duniya musamman duk mutumin da ya kai yayi da hankalin kansa musamman mutum yake ya shekara arba'in a duniya to ya kamata a ce ya yi hankali ya kamata a ce aiki ya canza shi ne ba a nan wajen tafsiri a wani nuna amirkum ma ya ta zakar fihi man ta zakar waje a kuma nadir malaman tafsiri wasu ka ce shekara arba'in wasu ka ce sattin wasu ma suka ce duk wanda ya sha biyar ya kamata a ce ya yi hankali duk wanda ya balaga to ya kamata ya san abin da ke gabansa ya san ciwon kansa ko babu shakka maganar suna da ƙarfi duk mutumin da ya kai shekara sha biyar saudiya sai ka ga da zai na fafutukar ɗan abin da zai amfani shi yana yana ƙoƙarin yana tuna rayuwar shi yana ƙoƙarin gyaran duniya ce a ya kamata an kai shekara sha biyar ya yi ƙoƙarin gyaran lahirarka shi yasa mutanen madina da idan mutum ya shekara arba'in duk wani al'amari na duniya yanke ake da shi kawai ya koma neman lahira muka lokacin da maka je kulla da kai da duniya sabon nema wallahi akwai abin tausayi yau a cikin gari yau na musulmi akwai mutane suna nan ga su musulmi ne amma maganar kokarin gyaran lahira ko aka za ka samu mutane sallar wannan lokaci biyar wallahi ɗaya ce ke iya zuwa masallaci a yi da shi akwai wanda za ka samu a shekara ba a yi sallar asuba da shi ba a masallaci kuma wai na san gamuwa da Allah akwai wanda sallar ma ke game su musamman 'yan kasuwa musamman ma masu zuwa kasuwannin ƙauye wani sai ya haɗa sallah wajen guda nawa sai ya dawo gida ya gama yi su wani ma sun tare ya watsa lissahi ya yi yawa saboda haka ya yi abin da ya bar saura to shi sallah saboda Allah 'yan uwa idan lokacin ta yi ka ƙi yanzu misali sallar asuba ta yau ka ƙi har zuwa wani haka baka sallar asuba ba bare kai azaba kai da asuba to me amfani yanzu ka tashi kace za ka sallar asuba kana tsammani kai Allah zai karba ba zai karba ba tunda ya ce kai ga lokacin da ya ce kai kaki sai yanzu da kaga dama kai so da ka kuma kai ma da kaga dama kai shi ma Allah da ya dama sai lokacin da ya ce kai abu kaki shi yasa mutanen da suke abin da suka ga dama waye daga wasu je gurin malamai wai shekara biyar wannan sallah sai a ce ma to abin da za a yi yanzu duk sallah ɗaya bayan sallah azhar ka tashi kai sallah biyar in ka shekara guda ka yi sallah ta shekara biyar ka rama shi ke nan sai ga lura ba duka shekaru alhamdulillah yanzu an samu sauƙi amma da shekaru bayan kun lura duk sallar da aka alta kuma ta yanzu tashi na kalamuwar sallah wannan su suke ramo wani zai rama sallah ɗaya ke nan yin shekara guda ya sallah ta shekara guda sai shekara biyar kullum duk sallah ne ya tashi ya yi sallah guda wai rama wacce wanda ya wuce zai kaga ya ba kan shi aiki saboda haka duk wanda ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya wuce ko ya yi Allah ba zai karɓa ba ɗalibai suka ce to me zai zai yi tuba da nemi gafara a gurin Allah ɗaya kenan da yawaita lafiya kuma idan kiyama ta yi wannan salloli za a zo a lissa wasu idan ba ta cika ba sai Allah ce to adiba idan mutum yana lafiya ba su ya kuɗi ba rago shi wanda yake rago kun zama ne wanda ya mance ko wanda ya barci wannan uzuri ne an baka izini yanzu kana sheka barci tun da asuba kada Allah ya kaddara ba ka warka ba yanzu in ka tashi kawai sai ka rama sallah za mu koyi kuma za ka karɓa saboda barci kai ko ka bance ta duka wannan ba laifi ba Allah ya kaddara maka haka babu matsala amma da gangan ka miƙe ƙawarka sai ka ga dama ko yanzu ka zo kai kayi wani kai da mai kayi hankali za ka ga sallar ramuwa ce ko kayi ma kayi asara ka ga wa'annan malamai da sun kallaci na alƙur'ani da sunna da ba sa su hana da jama'a ka sa mutum ya cuci banza kata ta zube yana wurga yana wurga taya kun ga kenan an yi ciki banza so da ka shekara iya sallah kullum kuma amma babu sallah inda nafila yayi la ya samu lana da sai a lissa haushi da ita da saboda ka ɗan uwa kenan mu yi taka an zama gyara tun kafin kiyama ta yi dan kada zama mutum muna cikin masu sun fi kai kuma ji Allah ta'ala ya kare mu da dawo a gaban kiyama sai su nuna
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون to yayi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yake ta innama wato wannan kalma ta innama da larabci ana cewa adatu hasan abin da ya shigo ya shigo tana tabbatar da hukuncin abin da ake magana wanda bai shigo bai shigo kuma wannan aya albishi ce ga mutanen da suke halartar majalisar zikir wanda suke kokarin wa'azuwa da abin da Allah ta'ala yake gargadin su da shi sai Allah ta'ala ce innama yu'minu bi ayatina yace waɗanda lalle waɗanda suke da imani da ayoyinmu kenan wannan aya tana magana akan masu imani na hakika da ayoyin da Allah ya saukar yace alladina idza zikiru biha wanda idan aka musu wa'azi aka karanta musu Allah ya ce annabi ya ce kharru sujjadan ta ga suna faɗuwa suna su shara wasabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi suna gode wa Allah wa hum la yastakbirun kuma ba sa girman kai to kaga na daidai dama idan baka zuwa ka shiga cikin ayar baka kai baka je ba gurin da za a gargaɗe ka da ayar kai baka karanta ba ayar ba ne gargaɗe ita ba to kai ka kama ba ka shigo cikin wannan aya ba kenan siffar da Allah yake magana ana gamka shi ciki to duk wanda zai zo gurin wa'azi shi kuma sai tsaye tasiri a zuciyarsa shi yasa duk mutunan da Allah ya masa dashe da halartar majalisar zikir inda za ce Allah ya ce annabi ya ce to shi zuciyarsa kamar karfe ne kullum gari in ya waye a ɗauko mai a shaye shi wannan karfe sai shekaru masu ɗimbin yau baya tsatsa domin zuciya idan ba a ce mata Allah ya ce annabi ya ce tsatsa take ta yi muni ta lalace sai ta zama to ta yi baɗin kirin babu alheri alheri ba bai shiga cikin ta amma idan mutum yana zuwa Allah ya ce annabi ya ce komun taurin zuciyarsa wallahi ce ta yi taushi sai duk wani hali marasa sai ya canza shi sai ya zamanto cikin bayan Allah na gari wanda Allah ke masa a cikin wannan aya domin me domin inda akwai imani da Allah ana karanta maka ayoyi na Allah to sai sun tasiri a zuciya kullum ta duniya kai zuciyar ka ukuwa take shi yasa inda a ce kowa yana zuwa a ce ya saurari Allah ya ce annabi ya ce wallahi da sai kun ga canjin da za a samu a cikin al'umma yanzu misali wannan zaman da kuke a nan idan aka ɗau amana aka baku ya kuke tsammani wallahi sai an yi mamaki saboda mai saboda tsoron Allah ga ku domin me domin kullum kuna ji Allah ya ce kaza mai kyau kaza haram kira idan aka baku haƙƙin jama'a sai kun tuna lahira to wanda bai saurara shi kana ba shi ba bai tuna jama'a shi kaɗai ya fara lissafin rabo kawai in aka ɗauka yanzu misali a nan sai aka ɗauko aka ce gashi wannan jama'a za ku je ku raba tun daga nan ba kuma da tunani ya za ku je ku sa da wannan sako zuwa ga masu shi amma da ba irin wannan majalisi ba ne ba zama ba ake Allah ce annabi ya ce ana ba ku za ku rika da sayi to da an kare wanne ba ku ya ja kuɗa za mu yadda ku rabu da shi na na zabi yanzu za ku rabe ta kashi ko aka ba shi sa babu yadda za a yi zuciyar mutum ta gyaru sai ana karanta mashi alkur'ani da sunna su ne suke wanke zukatanmu idan babu sauraron alkur'ani da sunna kenan babu zuciya ta wanku zuciya za ta koma baki kirin sai ta zama dukar kuzi mushakkiyar kamar kwaf in ka zutta shi yanzu idan aka zutta kwaf ka zo da finjali kake zuba shayi ka cika shi in ka zuba ina zai kasa zai to haka nan zuciyar da ba ta ji Allah ya ce annabi ya ce saboda ka alkur'ani yana wanke mana zuciyarmu sunna tana wanke mana zuciyarmu shi yasa sauraron karatu na alkur'ani ibada ne sauraron ayoyi na alkur'ani da suna ta manzo ibada ne yadda muke sallah Allah ke rubuta mana lada haka Allah ke rubuta lada idan ka saurari alkur'ani da sunna ki da ka dauka wani abu ne in na jiya an kare kamar misali yanzu abin da muka faɗa yau in goma shi za mu tusa kada sai a jiya ma mun ji shi an kare a ibada ne lada Allah zai rubuta kada saurara za ka yi to kun ji dai wannan aya kadai yabo take ga masu zuwa saurari Allah ce annabi ce kuma ba bata kare ku saurara ku ta jide har zuwa ƙarshen abin da malam karanta sai Allah ce irin wa'annan bayi masu saurara Allah ce annabi ya ce ta tajafa junubuhum al mazashi idan suka je gurin kwanci suna tsakal barci cikin dare za ka sun zabura sun tashi kiyamul layli sallah shi yasa duk wanda yake zuwa gurin wa'azi to sai ka same shi na kiyamun laili amma wanda zai zuwa gurin wa'azi ba kiyamun laili ba ta ranar ba bai ba ma'ana ta farnar ba bai bari kiyamun laili mutum da bai farla ko kai bazan can kiyamun laili mai kokarin wanda dama zai rika yin kokarin farillan wata a jama'a wata shi kadai wani kare in ya samu dama ya yi musamman wani ma sai shekara bai ba wallahi ina ji wajen ba ne a can bakin cikin kasuwa wata ran na yi sa ya zan je magani na tsaya akwai magani aka cin kai shi ya na tsaya bakin wani shago da ake sai da wata farmasi ta magani sai na sa samari suna hira kawun mai farmasi ya zo ya buɗe sai wani yake cewa wanda ka yi sallah jala ne ni a bana ba su gara yi sallah wallahi samari yanzu suna da irin suke zuwa neman kuɗin nan cashiwa a shekara mai masallah to kaga an yi kwatan bata kauka ba duniyar ba lahira da ka kalle shi kasan yanzu ma akwai matsala abin da ya zo neman ma bai samu ba shi yasa kuɗin ba ba ka samu ba kuɗin ma ka yi wahala ba samu za ka yi ba ka yi kwatan bata kauka ba duniyar ba lahira ka zauna kana shan wahala ba ka yi sallar ba yanzu akwai wani suna ba azumi muke ba akwai wani azumi ba sai da layinsu da kansu da yarintarsu amma sai dai matsalar abinda za ka cin baka rasa yau ma sai da abinci ba ba ka sai da ka rasa yadda za ka yi al'amari ya dame ka baka ci wani ranar ko baka samu ladan ba kuma in magariba ta yi ka yi ta wurga ido ido babu kofi ta ga kenan kai babu duniyar babu lahirar ke Allah kare sauran shi yasa Allah ya uwa ku sani daɗin ma na duniyar da mutane suke so in baka bi Allah ba ka ji wala din ko an huta ko tunda Allah ne ya faɗa cikin suratul nahl yace man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu yallahu hayatan tayyiba yace wanda ya aiki na gari namiji ne ko mace yana mai imani yace za mu rayuwa kyakkyawar rayuwa shi yasa kai rayuwar kyakkyawar ma a duniya ya kawo Allah biyayya in kana so ka fandara barawo da ya fandare dadi yake ji banda wahala akwai abin da suke da ya sa shi kuɗin damar Allah ya la'anci kuɗin babu albarka cikin yan kwaɗe yin sati jika ɗari biyar ko miliyan amma kai sati biyu uku in ka zo bai da ko sisi sai ya wuni wata ran wallahi bai samu na abu- na shan abinci ba ba wata ran ɓarawo wuni yake bai toshe sa duk ɓarawo kan da zai ko nawa yake sa ɗauka ga yaki ba ba duk inda ɓarawo yake in ka gwado muku shi za a ga halin zuri akwai alamar wahala tare da shi to kaga ashe a nan dole ne mutum ya aiki na gari in ka ce to bari in koma shaye-shaye kai ne wiwi ko ko ne- kai ne ganja kai ne shisha wani ji suke shisha wani abin kirki ne wata bariki bariki a zo ana busawa ita ba haramu ce saboda haka in aka magana ka ce larabawa suna sha eh, larabawa eh, larabawa suna da ni wannan wake suna abuja ne wani ne kai da dan makka ne ma abu labu wani ne kuma su ne jagororin wuta kaga kenan karkace larabawa suna abu kai maka ne haramu ne to in ka ce za ka yi shaye-shayen shin daɗin za ka ji sai ka zo ka rasa inda za ka yi ƙarshen da ka rabu da hankalinka ka sha abin shan ka zub da mutuncinka baka da kima a gurin mutane yunwa ka ita dame ka kuma wani zai ko ana nesa nesa da kai shi yasa in baka zama mutumin kirki ba duniyar ma ya kaɗan da kuɗi daga mutane ba su san mu'amala da kai yanzu da an gama bambara wani ka kana zama a cikin mutane waye ga ana ɗan tashi a yau kwamsa da zai ganka tare da kai da shi gobe ya sata ai shi zaɓa rawa lambar lambar shi kama baka so ya samu kala ya buga maka kuma ya tafka banna shi sa ba ƙarar musiba ba kwanan nan ɓarawo ya jira gidan wani mutum duk gaba ɗaya zan cin da nake gamu da wuya ya yi mata mutum ni da kai na na je na gan shi a wurin da aka tsare shi ya jira gidan shi har ya buge shi da makami da lokacin da jawa da wani ana wannan ɓarawo ashe kafin ya ji jira gidan shi ma ya jira wani gidan wani mutum ya sa ci talo shi yana nuna barciya bai ba sa yi mishi wannan da ya jira gidan shi da ya buge shi ya yi ihu ɗan shi ya hutu sun bi shi da ɗan shi ya ce sun je shi amma su ne ba same shi iya gudu sai wuntsila da ya faɗin nan kaɗai sai mutu a gurin a gurin sai mutu da ya mutu yanzu da aka zo aka diba likitoci duka suka diba suka ce ba inda aka fi wannan mutum ko mutuwa ce ba inda gurin bugu a jikin shi aka lalibe shi sai dan kayan shaye-shayen shi alji sai wannan sallah da ya sa ta tona shi yana shekamar shi ba bai sani an da jami'i da suka gara ba aka- aka abin sallah shi yana sai na gari sai ya mutu to yanzu da Allah wannan irin wannan hali ka jewa Allah da irin wannan hali abu ne mai kyau ina ka cewa Allah ban za su nake cewa ɓarawo bai sata lokacin da ke sata yana da imani har ka yi ƙoƙarin hallaka wanda ka je kuma ya sata ka bugi mutum da makami har ya fashe mashi nan an mashi abin nan ya kuke gani yan uwa shi yasa duniyan nan ko ka zama mutumin kirki ka ɗan yi rayuwa daidai gwargwado ko ka lalace ka ɗan ɗan kukar kudar kukar ka a nan duniya za ka ɗan ɗan kuɗa a duniya kuma ka je gobe kiyama ka ɗan ɗan kudar shi yasa dole ne mutum in yana so ba ya gyaru saboda ka in ka faɗa ran ma ba wani abin kirki bane wahala ce za ka sha ero in ka taba kayan mutane su baka kashi in sun gani ko baka bane to duk wanda ka ka taba kayan shi in ka ga kyale ka ba gani ba in an gani kashi za ba ka sha wahala a duniya a walakanta ka kullum a tsare kuma ka je gobe kiyama ilo Allah ya kama ka dan dana maka kuda ba ruwan Allah da ya tsare ka a gidan kasu in ka ji Allah hukunci zai maka ya rage kasan da kai ka yi a banza saboda haka kaso a gaba za ka yi kamar mutane za su yi ko mutum ya saci kuɗin mutum ko ya ce a riya shi a kaso ya yi kasan kuɗin a ba a gaba za ka yi kasan kuɗin ba ka yi ba kasan kuɗin dan an nasara ya ji a riya ka a jiran kaso ko shi ka ga kasan kuɗin A'a. shi yasa dole ne mutum wallahi in yana so dole ya gyara ya ɗan ji dama dama a duniya in ba ka kace fandare za ka yi to a duniyar ba ka ji ba daɗin kuma a lahiyar ba ka ji ba daɗin kuma ko da kanku ai kun san da haka ko yanzu ya kuke ganin mutum da ya zama mutumin kirki ya gyara halayensa ya kuke ganin rayuwar shi a cikin mutane kowa ya ga mutumin kirki kowa iya mu'amala da shi daidai gwargwado na ɗan rayuwa daidai gwargwado rayuwar duniya ita kowa ma daidai gwargwadon ci to kaga kuma yana aikata aiki mai kyau ranar gobe kiyama Allah ba shi sakamakon aiki to haka yake to wannan bayan Allah za ka ga sun nisanci gurin da suke barci su zo suna kiyamun laili ya ji una rabban khawfan a sallar ma suna roƙon ubangiji suna tsoron Allah za ga wasu cikin dare suna sallah suna kuka wata ma suna tsoron azaba suna kwaɗar rahama Allah ce bayan haka wa min mara da kanahu da fiqu abinda muka arzuta su kuma suna ciyarwa shi yasa mumini ko ya yake sai ya ciyar abinda Allah ya bashi daidai gwargwaro hannunsa sai ya bada to bayan wannan aya sai Allah ta'ala ke cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wannan ba karamar kalma ba ce Allah ce rai bata san ba irin abin da aka koye mata na jin daɗin da babu irin tunani irin shi shi ne ake nuna wannan aya Allah ta'ala bayan Allah suna aiki yanzu buga shi kuna zaune a majalisar zikir musan da irin sakamakon da Allah ke bada idan mutum ya zauna irin wannan wuri mutum zai tashi ya yi salloli bai san irin sakamakon da Allah ya tana da mishi yanzu misali kaddara zaman da muke a wannan lokaci wani irin sakamakon da Allah ke bada mu sani ba idan ka tashi cikin daren nan kai raka alaka kaddara ma raka uku kai ka salamci baka san ba irin abin da Allah ya tana da maka tana yiwuwa a gidan aljanna Allah ya tana da maka filin gidan da ya fi faɗin nijarkin nan gaba ɗaya a gine da gida na zinariya beni ne hawa ɗari kuma zinariya ce da giras kaɗai sai ne sai ni'imomin da suke ciki da kayan ni'imar da alatun da aka sa a cikin ɗakunan da ɗan uwa ina ga ko ɗakin nan za a gina maka ai ka fara kana sallah ko ba ka beki amma Allah sai ya gina maka wallahi faɗin duniyar nan gaba ɗayanta da wani abin da muka maji a kan raka a biyu raka ta fajar da khairu min ad-dunya wa shi yasa kenan yan uwa akwai sakamako mai kyau Allah ya koyi shi yasa wanda zai samu wannan sakamako bayan Allah na gari wanda suka yarda abin da Allah ya ba da labari tun ba su gan shi sai gobe kiyama ka ga sakamakon wannan shi yasa wannan ayat da Allah ta fara ta alamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun kada tunatar da mu ne ake akwai wani abu akwai wani abu saboda kai baka ga shi ya fi kamar tunani duk yanda muke tunani wallahi ya wuce tunanin mu yanzu dai ai kun ga azannan nan na ka muku dan misali wanda na shi a gina maka Niger da gida mai hawa ɗari bai kuma na zinariya da gilas da kayan alatu a ciki to wani ɗan ƙaramin tunani ne aljanna fitina wannan abu da ba ku labari duk wanda Allah ta'ala ya masa dashi da gidan aljanna sai ya faɗi haka ce ba da gemu da sahi ta ce mu gida da yawa bai gare ni bai bai ni ya haɗa shi bai faɗi nijar sai ka yi dariya so da misali da maka mu so da haka ba muna nuna muku ba faɗin rama ta Allah ta wuce sanarwa Allah mu da shi arziki ne da babu arzikin da yake irin wannan abu da ya wuce tunanin kadai iya nan aje kadai shi ne ake mutum ya aikata alkhairi zai samu bayan Allah tuntuni suna samu a kowane lokaci duk wanda ya mutu shi ya ja ya samu wannan sakamako yanzu a kullum da nuna a yau ma wani ya rasu a garin nan a yau ma in ya aikata alkhairi zai ga irin wannan sakamako saboda kadai abin da ake jire mu daure akan wannan aiki shi yasa kullum nasiyar da muke shi ne mutum wannan aya kuna na alkhairi a daure a kansu kadda mutum ya samu sanyin gwiwa kadda dan wani ya faɗi maka magana ko wani wane ne ko ka kalli wani yana wani abubuwa ba su dace ba ko ka manta wata ran mun samu matsayi na duniya yanzu rayuwa wata ran wani a bashi gudun sa nan ta rayuwa wani ya samu shugaban kasa ma nan to kar ka manta da wannan abu da muke magana a yau to da haka ko da Allah ya baka wannan matsayi ka tuna abin da yake gaban ka ka tuna lahiranka ko wani jin daɗi ya zo tana yiwa a samu ɗan gwata a nan mai kudin afirka a wannan masallaci abu yi na allah ya gana wasu ya mai kudin afirka gaba ɗaya cikin wannan masallaci to karka manta da abin da yake gaban ka wanda muke faɗa a yau tun kafin ka zama tun ɗan gwata ta sau da haka sai allah ta'ala ke sa jaza'an bai ma kanu ya amalu min qurrati a'yun yake cewa abin da aka koyewa mutane na daga abin da zai sa farin ciki abin da zai sa mutum ya samu jin daɗin da babu jin daɗi irinsa to ba wanda ya sani sai Allah wannan kuma Allah sai sakamako ne abin da mutane suke aikata a nan duniya na amma
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
malam ya ƙare wa'azi wannan ayoyi guda uku idan aka yi aiki da su kaɗai an ƙare inda ba za- babu wata aya da muka karanta kaɗai wannan uku ne ya isa ma mai aikata alkhairi ya aikata wanda zai nisanci shari ya nisanci shi don babu abin da aka rage na wa'azi a cikin wannan ayar guda uku za ku ji su Allah ta'ala ke cewa afa man kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda zai imani da Allah ya zama mutumin kirki ya rika aikata alkhairi ya zama kamar fasiki wanda zai ki imani da Allah ya rika sako ya rika abin da ya ga dama ai kowa san ba ɗaya bane ko kenan wannan aya ta nuna mu cewa akwai bambanci tsakanin mai imani da marasa imani kenan kuwa dole ka yi kokari ka zama cikin masu imani domin bambanci ne wanda kowa ya san da shi sai Allah ta'ala ce la yasawul ba sa ba sa daidai ba to me yasa ba za su yi daidai Allah ce gashi nan amma alladhina amanu wa amilus salihat Allah ce abin da yasa muka ce muku ba za su yi daidai ba masu imani masu aiki na gari ya ce su waɗannan faɗahun jannatul ma'awa na gare su aljanna wanda ake zama jannatul ma'awa yana aljan makoma wanda ita ce mazaunin su na har abada idan aka ce ma'awa makoma ke wanda kenan aljanna ce ƙarshensa wanda kaɗai rabon shi da wahala kaɗai mutuwa da ka bar duniya ka ƙare da wahala za kuma wannan aljanna sun yanzu mutumin da ya zama tuba kuma shi aljanna ce wannan gara basar da ake fadi a ce mutum zai je shiga cikin ta yanzu a iya samu wani zai yi tara shi in ba wani zai samu irin wannan ba shi Allah ce to kaga wannan na gare su jannatul ma'awa aljanna wanda take ita ce makomarsu kuma wannan nuzulan ita ce gararsu a nan za su je su zauna har abada ita ce aka tana dawa mutum duk wanda zai yi babban bako kokari yake tanada mushi masauki ko a nan duniya idan aka ce za a yi bako su za ga yadda ake kokarin a karrama ka wani abu halayyar shi kumi a haka ke ku to haka a gobe kiyama Allah ya tanada abin da ya tanadawa wannan baki na shi baki masu imani saboda ka shine gidan aljanna gara ce wanda ta wuce tunaninka a nan duniya ma ne duk wanda zai yi bako yana murna irin tara mashi irin ganar da za a yi ina ga in ba kuma ta ba satin da ya wuce na talata wani abu ma na ku bulaguro muka yi amma ga wannan bulaguro da muka yi muna zuwa yan uwa wanda suke shan abokai kafin mu je da mutum tare an tara namun masauki aka zo aka taryo mu wallahi kuma kun ga irin abubuwan da aka yi wallahi alkunya zaka shi abin ya wuce tunanin kadai sai ka ga abin ya wuce tunani kai baka iya sai da kanka baka iya amfani da wani amma za a je kono za a kashe a je a tanada muku irin wannan to anan duniya ma ana karrama a gobe kiyama a kasa karrama ka nan duniya wanda zai maka wannan abu shi ma iya bukatar abu zana yiwa ma shi ma wannan abun ba ya iya bukatar ba za a iya amfani da shi amma zai hudda kuɗi ya je kai ya maka shi ina kuma ga rabbul alamin wanda shi ne mai arziki da babu arziki irinsa mai wadatar da babu wadata irinsa arzikin da ba a ci shi ba da ya kare arzikin duk abin da aka cika ba a ci ba bari a mai zancen an taɓa wani abu zauna shi yasa sakamakon da yake gobe kiyama tunanin ɗan adam bai iya kai gare shi Allah ce tun bai ma kanu ya amalun sakamako ne na abin da suke aikata a duniya to kun ji ba wannan imanin da aiki na gari ya maka dalili da samun rayuwa ta har abada kuma abin da zai baka mamaki da kuma ya birge ka kuma ya sa maka ƙarfin gwiwar aiki na alkhairi ko cikin wahala kake ko a cikin wani hali kake in aka je kiyama aka shiga aljanna ba a mutuwa babu matsala babu larura babu tsoha babu rashin lahiya babu mutuwa duk wannan matsalolin na duniya an kauda su da wasu da suka addabe mu yanzu yau idan aka baka arziki aka ce yau ka waye gari jinjiyar kai kowa arziki me za ka tuna mutuwa sai ka ji kawai abin ya yi lami ko kai baka mutu ba aka ce wani abu sai ka ji abin ya yi lami ko ka tuna rishin lahiya kun gane ko sai ka ji dukkan wani arziki ya maka lami to sai Allah ya sa dukkan wannan matsaloli na duniya da wannan muka san da wani babu sani ba duk gaba daya na kiyama za ce ma amma garanti babu su to wata ma babba shine tsuwa shi ma aka ce to babu babu shi dan aljanna kun dan shekara nawa ne 30 zuwa 30 akwai riwaya da tace 30 akwai 33 shi yasa aka ce dan aljanna iya na tsakanin 30 zuwa 33 har abada in ka shekara miliyar ka zo ka tambayi dan aljanna shekara kana 33 dan 33 ne in ka sake wata miliyar ki shekarar kana talatin da uku to rika miliyar sai ka yi sau miliyar ɗan aljanna shekarar kana talatin da uku yan kuma don Allah idan muka kalli wannan sakamako yasa ba za mu yi aiki na gari ba sai mu yi aiki na gari kenan wanda yana nuna mu cewar mu yi ƙari mu samu ƙarfin gwiwa mu aikata alheri jin daɗin bai ƙarewa ka shekarar miliyar shekara miliyar duniyar ma ba da sara bane da ke tunanin shi sai wani wanda zai ya ce wani yau zai shekara miliyan da wani da sa da hauka yake wallahi kawai wani sa ya je da ko kashi ya je laboratoire ya zai auna auna shi wannan kashin ya yi shekarar shi miliyan uku da dubu ɗari shida da saba'in da uku kai Allah ba ku ci da sa kai yanzu abin da shekarar miliyan in ba Allah ba ko da wani liyar ra wallahi ba da sa ba ko kai ne kwallon ta koki wallahi ko ba za mu yi ya za a yi mutum yarda abin da ya kai wannan in ba Allah zai faɗa ba ko annabi sallallahu babu labarin Allah ba za mu yarda a ne kasance mu shekara miliyan kaza eh an to lokaci a Tanzania an kai laborator an auna shi shekara miliyan kaza an samu shi suna losi an samu shi suna ne ya kai shi biyu tarkare yasa in wani ilimin da za ta Allah kan kurka bakan kuwa ala kan shi in kuka zo kawai kuka nan za ta zo ta wuce yau ya za a yi irin wannan abu ba Allah zai ba labarin shi so na ka rayuwa kyakkyawar rayuwa tana gobe kiyama jin daɗi na hakika yana gobe kiyama ubangiji Allah ya mana dace da aiki na alkhairi kuma Allah ya sa mu dawwama akan aikata alkhairi har Allah ya karɓi rabu duk wani abun da zai taɓa mu aiki koriya ko wani abu da zai sa mu ɓata aikin mu ko sun ko ma menene ko shirka ko wata kalma marasa kyau Allah ya kare mu Allah tabbatar da imani har mu gaba da Allah ya samu mu samu wannan sakamako da muke bayani akan su shi ne burin duniya wannan aikin banza ce wanda ya samu duniya ba wahala ne wallahi mafi yawan suka samu duniya kun yi su jin daɗi ita duniya kun zama jin daɗin ta tsaka tsakiya wanda bai same ta ba da yawa ya dan samu dan wani abu ne wanda ya same ta ya bai jin daɗin ta wahala yake amma in ka samu dan daidai gwargwado to kai ne kake dan samun hutu yanzu ku riba guda tun da muke zaune a nan a yau da ni ba abu gwamna ba tun da muke karatu yanzu da da ni ne mai kudin garin nan ina tsammanin da yanzu an mun buga ta kai ɗari kuma kowa iya san me da mushi Eh, akwai hutu a nan eh in kuka tayi da mai kuɗi daga nan za ku yi bulaguro za ku maraɗi hira da za ku yi da shi daga nan zuwa maraɗi yarka ɗanci kaɗe waya ce in ya ajiye wani da wani wani a gaya mashi baƙin rai zuciya ta hau ta sauka tafsiyar shi kullum hawa take tana sauka tafsiyar ce kullum da ya sama ai zai ji ƙasa sau da yanzu a ce mashi an waɗe a can ai da an ji ba a ɗaga ba ce da an ci a can ai da an ji an waɗe a can yana da nisa yanzu nan faɗuwa ne muka a zaman mu nan ga ga baka ba faɗuwa baka da tafi ba hawa ba shi yasa Allah ta'ala ya ba mu daidai gwargwadon abin da za mu samu kyakkyawar rayuwa amma mu ba gurin ba mu samu wata arziki da za mu sha wahala ba a mu gadi a daidai gwargwadon da za mu ji daɗin sa Allah wani da da arziki daidai gwargwadon za mu amfani kanmu mu amfani al'umma mu amfani addini na Allah to sai Allah ta'ala ke cewa kun ji dai masu imani ko kun ji makomarsu ya ce wa'an mallazi na fasaku in kun lura aya nawa ce makaranta a ƙarshen da ma ne karanta ba uku bace aya ta farko sai ta gama ta zance masu imani da marasa imani aya ta biyu ta faɗi rezultati masu imani aya ta uku za ta hudu ne rezultati ta marasa imani shi ne muka ce aya wazi ya ƙare daga wani ma kawai mun tashi sai dai gobe Allah amma yau da yawa su ƙarya isa mana sai Allah ta ala ke cewa wa'amman ladina fasaku ya ce wanda suke fasikai fa ma'awa gumunna hukumar su wuta to fasikanci a cikin alkur'ani yana zuwa kala-kala akwai fasikanci da ke da matsayin babban kafirci kamar da Allah ta'ala ke magana kan shaɗan da ke shafa fasaka al'amur rabi wani fasikanci ne na kafirci kenan akwai fasikancin da yake kai mutum gidan wuta har abada shi ne na kafirci akwai fasikanci wanda yake kaba irin zuno akwai fasikanci shi kuma laifi to kowane fasikancin dai Allah kare mu shi to sai Allah ce wa amman ladina fasaqu wanda suke fasikai fa ma'awa hum da kuma su wuta to shi ma wannan kafirin da ya shiga wuta ai kun ga wannan shi a cikin wannan gida na aljanna cikin wannan jardan cikin wannan yanzu ne misalin ma da muka yi na ɗazu-ɗazun nan an gina maka nijar gaba ɗayanta da gida mai hawa ɗari kowane ɗaki allah kaɗai san liyafar da yake cikin shi kai kuma wannan ɗakunan kullum lafiyar ka kalau kuma kayan daɗi ne a ciki kuma rayuwa ce kake ciki ta jin daɗin da babu matsala ko ta sai ne a cikinsa iyalan shekara buri ya ka a cikin wannan jin daɗi to sai wannan shi kuma fasu shi ma allah ce iya cikin wutar yanzu dan aljanna an ce dan aljanna yau shekarar ka miliyar daya kullum a cikin jin daɗi ka ce baka taɓa ganin matsala ko ta rana ɗaya ba shi ko dan wuta za ta mai a ce dan wuta kai ma yau shekarar ka miliyar daya shi ko ce tun da ya zo wuta ba a taɓa wayar gari ba sai da azaba shi ta ƙaru kullum ta duniya sai an linka mashi azaba kullum ta duniya ƙona shi ake kullum ta duniya kashi ake bashi shi a cikin azaba ki bai taba samun hutu ko na sekon ɗaya ba har shekara miliyan ɗaya kuma yanzu a gaba miliyar nawa zai yi yanzu ya yi miliyar ɗaya a gaba iya shekara miliyar dubu ne fara wata ƙari yanzu yan uwa wannan bai isa bai taka mutum birki akan sabawa Allah akan duk wani abin da ke mutum gidan mutane a ce ta kama da mulki wutan nan aka shiga ita ma zama ake kuma wutan nan ba a taɓa wani gwarzan namiji ba ko a mutum ko a aljani wanda zai iya daure mata wani azaba da Allah ta rizin lahira ba wanda ba malukin da zai iya ɗaukar ta ba wanda zai iya ba irin ta duniya ba ce ana ba mu yanzu kun za a duniya nan akwai mutunan da za a rika bashi kashi amma a kan ya kudu na mace ya kira wadda ya ji aka shi kuma wala ya ji aka shi a kowane za a ɗora mashi bindiga a nan sai ya bane sai an yi ba fari kuma sai da kai saboda zai iya daurewa kai akwai gwarzayen da za ga mutum yana cikin cuta cutar da wani in yana yanzu zai rika ihu amma wallahi zai daure amma duk gwarzanci da dauriyarsa ba zai yi ɗauka azaba ta lahira a 1998 nan da shekara 20 da wani abu ta wuce ko mun yi jiyar wani mutum a nan ofisar ta nan gari sai a kawo wani mutum su guda biyu daga nan hanyar guri wayannan mutane barayi ne sai suka ga mota suna da bindiga ashe motar kusan ba iko ne a cikinta kada suka buɗe musu wuta to ba su kai ga nasara ba ba su samu motar nan ba su kuma gar ne na ji ko menene a ciki suka buɗe musu da katur ban jizu su nake ba ku suna saman ina gana kuɗi da su da bindigar su shi ɗaya suka same shi a nan ciki ɗaya suka same shi a cinya halbi ɗaya ne suka wasu da karo su kowa ya waɗo suka ta suka zuba su a mota a kasu tare muka zana da su a likita shi ɗayan nasiru na tire a kawo su asali na ga nasiru ne da marece ne ina ji a kawo su ɗayan wanda aka halbe ta ta same ta cikin nan ɗin nan gwarzon namiji ina shakon wahala wallahi kartushin iya cikin cikin shi ga 'yan uwan shi suna kokarin iya jin bawali ya matsu ya hau bawali bawali ce a shi kadai shi gane ke iya matsayin namiji shi ba zai sai ce kadai sai dai jami waya gashi a cikin hali na in ya tashi na faɗuwa amma ce shi kan ba zai hutsari ba irin a ɗora shi abu a ga mutane sai dai Allah ana wannan daibar da shi da yan uwan shi muna tsaye a kan shi muka bashi shi ya ce ba zai fitsari a goma to tsaban namiji ne shi amma kuma cikin dare da na zo da sai aka ce wani ya mutu shi ya rasu shi ko wancan hali ya muke da shi wanda aka halba a cinye shi cinye ta watsi cikin nan aka ɗora shi ya zauna na a kullum da an iya an ɗora shi da an burkin shi a da ana ɗan zuwa ana leƙa shi kullum da kare gudu so da haka kaga anan ya nuna gwarzanci amma ba a nuna gwarzanci a gobe kiyama babu gwarzo a gobe kiyama kowa in ya ga azabar lahira zan ta hikarin shi ba a yi ba namijin da zai iya ɗaukar ta ko a mutu ko aljini kai ko ma'a ba wani zai iya ɗauka Allah kare mu shi yasa dole ne mutum wallahi ya kokari ya gyara tun nan duniya saboda ba za mu iya ba Allah ya san ba za mu iya ba Allah ya kare mu da azabar lahira babu yadda za a yi mu ne wannan azaba ta hikarin mun sani kuma muna neman tsari a gurin Allah Allah ya kare mu Allah mu tsari da ita to sai Allah ce ba ma wa ku wannan wannan wuta da take makomar su Allah ce kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da dan wuta yayi nihin ya fito daga wuta in suka niyyar su fito Allah ce uidu biya za a jefa su za a bi su wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi an gantacce ke cewa za a jefa dan wuta cikin wuta ya rika fadawa rami ne kafin ya isa shekara saba'in rayuwar halin da yin shekara saba'in ana ko wanda shekara saba'in a masallacin ne babu shi a mara adon ba a saba'in bai kai masa bai eh hanyar sattin amma saba'in babu ita a to amma za a je wa mutum ya shekaru duk wannan shekarun da muka yi har yanzu bai karasa isa cikin inda zai isa ba to amma saboda tsabar bala'in wuya dan wuta kokari yake fito daga wuta buraki kada so yake fito saboda mai saboda bala'in wuya shi yasa in ka ga mutum bai ba da himma ba da kokari to bai ji wuya ba shi yasa yanzu wuya ga ta ba idan ka sa musa daki kariya ko ina ka fara dukan ta wala in ta ji wuya karshen sai ka bude da gudu so da wuya akwai lokacin da aka ba labarin wani mutum wani mutum ne wani abin mamaki mantagola aka yi kun san da mutanen da duk gari da kuka sani bayan gari akwai kuraye to suke shigo da gari suna mutane ɓannan dabobi sai a yi rami kamar su misali sai a yi rami kowar gida kumin ya katuwa sai a ɗan mai ɗan akuya daga tsallake sai a kawo kara a ɗora sai a ɗora tabarma kura da ta zo fucin fucin in ta ga tabarma ba za ta taka ta wuce ta je ta kama ɗan akuya ba tana taka ina za ta yi sai ta ciki to wani ƙauye ne kuna tana da su sai aka yi mantan golo da aka yi mantan golo kawai ma da kura kira zuwa wuf da kika wada ciki sai aka ga kura ai ta wada aka wada ne kura ta wada ta wada ana gudu ana zuwa a zo kenan sai da za a kashe ta da jiwa ko kada wanda ya zo tsotsai da gudu kawai ya wada sai fada rami iya zuwa yawar tota ya wata ce ku dauka mata da nauyi kawai yawar tota ya wata ce wata da nauyi kawai saboda mai saboda tsabar tsoro kawai wancan ta yi sunkume ta ya ji hota kawai yanzu ya ce bata da nauyi kaga kenan ya ga gabar da shi ne ta kashi za ta yi kawai sai ya gabata da nauyi ya samu wani karfi kawai ya warce ta kawai ya ji hota kawai to dan adam in ya ji wuya iya na shi kokari amma ban da azaban lahira azaban lahira ko mun wuyar da mutum ji ba abin da zai shi yasa Allah ce uki dukiya sai a dawo da su cikin wuta wakila lahu kuma a ce musu zuku azaban nar ku dandani azaba ta wuta allazi kuntum bi tukadzibun wanda ko zamanto a duniya kuna karyata a nan duniya idan aka ba mutane labarin azabar lahira a lokacin mutum kamar ka ce ya ƙara saba ko ma yi zai yi an ce babu kyau ko ma'aikata zai yi ji ma'aikata zai yi kuma sai nan da aka zo wannan azaba kuma a sadda kai ƙasa Allah ka ne ina ganin zamu ka subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik